الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ne kadar ta haduwanmu a wannan yammaci na asabar 23 ga wata na rabi'un al-akhir shekara ta 1446 wanda ya dace wa 27 in watan goma miladiya ta 2024 za mu yi darasi na goma sha uku insha Allah ta'ala a cikin littafin fadlul islam wallafan shehu malami muhammad ibn abdul wahab Allah ya rahama a gare shi a littafin da yake hannu zai zamanto safaha ta 517 kuma zai zamanto sadara na ƙarshe a ciki muna cikin hadisin huzaifa allah ƙara yarda a gare shi lokacin da yake ambata cewa ya kasance mutane suna tambayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kan abubuwa waɗanda suke alheri ne ya ce ni kuma ina tambayan manzan allah mafi yawanci abubuwan da suke sharri ne manufar haka shine saboda in nisanci wannan sharrin kar in aikata shi to bayan shi yayi tambayoyi da yawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshe manzala sallallahu alaihi wasallam yace mishi idan ma babu wani imam wata tawaga jama'a ta musulma masu tsayawa tsayin daka akan karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazala ce to ina horonka a kan ka je cikin wani daji ko da ƙarƙashin wata itaciya ce ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan yanayin har Allah ya amshi rayuwarka za mu tashi inda maliki cewa waza da muslim sai da abin da ke hannu ku waza da abi dawud ne ko to shine mala anan ya ce waza da muslim duk da cewa wannan ziyadar babu ita a cikin sahihu muslim amma wannan ƙarin ya zo a cikin sunan na abi dawud sannan kuma isnadin shi isnadi ne hasan me yake cewa huzaifa yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma maza ya ma'aikin allah sannan bayan waɗannan fitintunu da za su faru da kasancewar mutane za su daddatsu su cibru ya zamanto sun daddatsu sun zamanto jama'a jama'a fitintinu kowane wuri sannan mi zai biyo baya ma'aikin Allah mazala ke cewa huzaifa thumma yakhruju dajjal yace bayan shi abinda zai biyo baya shine hutowar dujal ad-dajjal maƙaryaci kenan ai kasiral kadhib wanda yake yawaita ƙarya mutumin da ya kai makura a ƙarya da ɓatar da mutane sa kira shi da suna dajjal ba haushe ke cewa dujal kenan bayan waɗannan abubuwan sun rikirkice a irin wannan yanayin kuma dujal zai mutu magana akan abin da ya shahi a dajjal iya daga cikin alamun tashin kiyama bayyanar addajjal ko kuma dujal yana da yawan ƙarya sannan kuma wannan mutumin zai fito daga cikin jama'a ta yahudawa sannan abin da ya shahi irin abubuwan da zai kai ya kawo a kai manzala salakul ya wasafta wa sahabbai cewa wannan dajjal an ya mutu ga yanda yake yace idaniyar shi kamar inab rezen wanda ruwan shi ya zube ya tsotse sannan kuma bayan shi Allah subhanahu wata'ala ya baiwa dajjal daman maki da yawa liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd fa yarkubuhu jami'an fa yaj'aluhu fi jahannam a tara na banzan waje guda su bayyana karara Allah ya wuta da su Allah kare mu daga cikin damar da Allah ya baiwa dajjal zai umurci sama akan ta yi ruwa kawai sai ta yi ruwa ya ce ma ƙasa ta fitar da tsirranta kawai sai kaga shifka yana hutowa a gaban idanka yana iya zuwa makwantai ya ce wane fito daga kabarinka Allah ya ba da dama wannan wane ya hutu wanda suka yi imani da shi za su kasance a cikin walwala na rayuwa arzikinsu zai yawaita waɗanda suka butulce mushi suka kafircewa shi dajjal za su tsinci kansu a cikin kumci na rayuwa waɗannan damammaki ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya baiwa dajjal wannan daman saboda a tantance wane ne yake da imani nagartaccen imani waye yake da imani irin imani maurufi ka tashi kaga ana yi kai ma ka saba kai gaba bakka da alaka da imani waɗannan abubuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Huzaifa thumma yakhruju dajjal ma'ahu naharun wana tare da dujal akwai ruwa sannan kuma akwai wuta mazalla ce faman waqa'a fi narihi wajaba ajru duk mutumin da ga ruwa ga wuta na dujal sai ka fada cikin wuta ta dujal mazalla ke cewa wajaba ajruhu a wajen Allah kai kuma ladan ka ya tabbata ya'ani ku ne mutanen Allah amma a wajen dujal kuma kai dan wutar shi sannan kuma wa hubba wizruhu za a kankare maka zunubanka a dalilin butulcewar dujal da kai mazala ce waman yake cewa wajaba waman waqa'a fi naharihi wanda kuma da aka zo ga wuta ga ruwa wanda dajjal ya zo da su sai mutum ta ina ga ruwa nawa zai fada wuta kawai sai ka shiga cikin ruwan saboda ka samu sarari da jin daɗi mazala ce wajaba wizruhu zunubinka ya tabbata wa hutta ajaruhu sannan kuma Allah ladan ka za a kankare shi zaman to aikin banna ne kawai kake da halis to wannan shine abin da dajjali zai zo yi kuma kwana 40 ne zai yi kacal amma ranar shi na fari kamar shekarar wuce ranar shi ta biyu kamar watan muni ranar shi ta uku kamar sati guda sannan sauran kwanakin shi kuma kamar sauran kwanakin mu ne a nan sahabbai suke cewa ya ma'aikin Allah yaya za mu yi da sallah a wannan lokacin ka ji imani ka ji imani mi ya za su yi da sallah magana ke ta ku rika kadarta mata lokacinta kuna zaune yanzu karfe kaza ne a lokacin azhar an saba kaza ne sai ku tashi ku sallah haka za a yi har sai shekarar da ta farko gaba daya shi kuma kwana ɗaya ne a wajen shi amma wani zala ke cewa fa'asa yaminan wa'asa shimala sai ce ya ibadan lahi fasbutu mazala ya ce dajjal zai ya ɗaɓanna dama da hagun ya ce ya ku bayan allah ina kiran ku akan ku tabbata ku tsaya ku kafu akan addinu babu abin da zai tabbatar da kai in ba aƙida ba ba abin da zai tabbatar da kai in ba haƙiƙanin tsayinta allah subhanahu wa ta'ala ba abinda ake kiran mutane dare da rana cewa su dangana su zamanto bayi na Allah kawai amma daga ka zaka sabawa dama hagun ka karkata can ka karkata can to ka duba ka ga yanzu irin waɗanda suke zauwa dajjalan kankana yanda mutane suke imani da su ina ga wannan dajjal in babba an yazo ta tsaya ya ce ma kasa guddo da tsirrai wani ai wani sai mai sujara ma sai ce dama kai ne Allah Allah kiyaye to wajibi ne mutum ya tace imani shi ka zamanto bawa ne na Allah nagartaccen bawa amma wallahi idan ya zamanto ga irin wannan imanin tagal tagal ba abin da zai hana ka mara wa dajjal Allah kare kaga dai manzo Allah yake cewa duk wanda ya shiga cikin wutar dajjal to wannan mutumin ya shiga cikin rahamar Allah subhanahu wataala ladan shi ya tabbata sannan kuma lo za kankare mishi zunuban shi amma wanda ya fada cikin ruwa na dajjal wannan mutumin wajaba wizruhu zunubin shi ya tabbata sannan wa hutta ajruhu sauran ladan nashi ma za a kalkade gaba iya kankare ya zama to zunubi ne zalla gare shi Allah kiyaye daga kar mutun ya ya ruɗe ka dan kasantuwar shi cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk abin da zai yi ba ubangiji bane ba ba Allah bane ba duk abin da zai kai ya kawo akai kar wannan abin ya girgiza imaninka shi ne abin da manzo Allah yake cewa ya ku bayin Allah ku tabbata wanda wannan farna ita ce dajjal babu wani wuri face sai ya shige shi in banda makka da madina kuma su ma zai tsaya a gindinsu duk wanda irin nashi ne zai hutu ya bi shi maganar abinda zai sa bawa ya samu kariya da izinin Allah shine aqida lahiyya ka zaman to bawan Allah ne kai da gaske ba da suna ba wanda wannan kuma zaka samu a yau da yawa daga cikin bayan Allah kahin ma dajjal in yazo dama su sun mara mishi Allah kiyaye Huzaifa yake cewa kultu summa maza qala hiya qiyamu sa'a sannan Huzaifa yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan bayyanar dajjal me zai biyo baya sai manzo Allah yake ce ai abinda zai biyo baya shine tashin kiyama kawai a lokacin ba babu wani abu sauran alheri dajjal ya bayyana Allah ya sabkar da Annabi Isa alaihi salatu wassalam kamar da manzo Allah yake cewa ma min nabiyyin illa wa anzara ummatahu dajjal babu wani annabi da Allah ya aiko a ban ƙasa face sai da ya ja kunnan mutanen shi akan kar su bi dajjal kar su bi dujal mazalla ce ni kuma ni ne ƙarshen annabawa kuma a cikin al'umma zai mutu shi yasa mazalla da yawa sahabbai bayanin dajjal ya kai ya kawo ya kai ya kawo sai shiga gida duka jikinsu sai mutu lokacin da mazalla sallallahu alaihi ya mutu sai ya gane damuwa a fuskan sahabbai a dalilin wannan hirin da ya mutu sai me same suka ce zakarta dajjal al-ghadata ka ambata mana dajjal ta zura sahi ka daga murya ka sabke murya har sai da muka yi tsammanin kamar yana bayan gari cikin waɗannan dabinai shigowa ne kawai zai manzo nake cewa ba dajjal bane ke muku tsoro yace in yakhruju wa ana fikum in ya huto ina cikinku mazalla ke to ni zan baku kariya ni zan zamanto muku na wadatar muku a kan sharre shi amma idan ya huto ba na nan mazalla ke cewa to kowane musulmi ya iya da kanshi kowane musulmi ya iya da kanshi Allahumma amin sannan yake cewa daga cikin abin da zai zamanto kariya game da dajjal mutum ya karanta mashi fawati suratul kahfi aya guda goma na farkon suratul kahfi a wata riwaya aya goma na ƙarshen kahfi kenan da iya da kyau waɗannan ayoyin ka tanade su tare da imani tare da imani dole imani ka zama to zamnannen imani a lokacin Allah zai baka daman karanta wannan kuma har wannan abin yayi tasiri da izinin Allah ka samu kariya daga dajjal amma idan zama to ko da ka hardace amma kai ma ƙwarya ƙwaryan dajjal in da yawa mutum ne ya hardace ƙur'ani tun daga fasiha har suratul nas amma shi ma a karan kashi dajjal saboda ayyukan da yake yi kuma a yau ka dubi yadda ake tallata irin ayyuka na fitina fitinar mutane ga imaninsu hatta a kafafen sada zumunta irin na zamani sihiri ne ake gashirin karara kuma ana tallatawa saboda ga lamba ga komi kai ma ka kiraya a maka maganin matsalarka wa ya sai maka maganin matsalarka banda Allah saboda kowane ne kai baka wadatu ba duk kahurcinka baka wadatu ga Allah subhanahu wata'ala ba daidai da kimtawa ido dai da kake jijji da kai kake ga cewa ku karshe ne abu kaɗan Allah zai jarrabe ka da shi sai ka zama to ba kowa ba kuma kai da kanka har a cikin zuciyarka ka san kai ba kowa bane banza ne kai ka Allah ya jarrabe ka bayan gari ka kai hoto za ka rayu ba za ka rayu ba ka shiga fitirniya ke dan malam ganin dokta daga nan har inda karhin ke kare saboda a samu dai ya rika hutowa da adam ba kowa bane ba to wajibi ne bawa ya tsaya ga ubangiji subhanahu wata'ala ka yi imani da Allah ka gyara imanin ka zama to imani ne lafiyayye wannan shine abin da zai zama to maka kariya da izinin Allah daga fitilar ad-dajjal mazalla ke ta bayan dajjal Allah subhanahu wata'ala zai sabkar da annabi Isa alaihi salatu wassalam tsakanin fukafukan wasu mala'iku guda biyu anan zai je baitul maqdis a yi sallah tare da shi tare da jagora daga cikin jagor al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma a lokacin mabiyi ne annabi isa alaihi salatu wasalam a lokacin allah zai ba shi dama duk inda gani shi yake kaiwa karshe inda allah zai kashe waɗannan dajjal ɗin sai ya sun mutu gabaki ɗaya sannan kuma sai wasu bayan Allah Allah su hutu su da al-ya'juj wal ma'juj bahaushe yace ya juju da majuj eh sannan su su hutu su kuma yawan su yanda kasan kasa babu wani bawa da zai iya tsayawa akan yakan su karshe su wani Allah ya halakar da su Allah ya turo da tsuntsaye ta rika dokan gawan su saboda sun cika duniyar da wari bayan an doke gawan da wannan tsuntsa sun ɗauke gawar sun kai su sun jewa inda Allah ya ga dama sannan kuma Allah ya yi wani ruwa wanda za a wanke ƙasar fes wanda ƙarshen al'amari kenan Allah samu cika da imani akwai aiki a gaban mu ba na wasa ba Allah datar da mu mazalla yake ce hiya qiyamus sa'a abinda zai zo gaba shine tashin kiyama wa qala abul aliya bayan karanta wannan hadisi sai abul aliya yake cewa yace ta'allamul islam ku hamzarta ku gaggauta kowa ya je ya karanci musulunci ka san me ake cewa musulunci me ya da Allah me bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace fa iza ta'allamtumuhu idan kuka karanci wannan musuluncin yace fala targabu anhu kar ku kawar da kai game da barin musuluncin nan ku tsaya tsayin daka akan musulunci kar wani ya zo muku wani abu wajen musuluncin nan da sunan wani ko da sunan wani ko da sunan ɗariƙa wani ko da sunan ƙungiya wani kar ka yarda mutum ya raba ka da Allah dukkan wata tahiya wadda ba za ta kai ka zuwa ga Allah ba wannan tahiya ka rabu da ita shi ne ce ta'allamul islam kaga ashe musulunci da me ake karantar shi ake karantar shi ake sama da yanda ake karantar harakan hada-hada da cinikayya sama da yadda ake karanta harakan da ya shahi ayyuka da ake na duniya karanta musulunci ake ka karance shi tas ka san shi ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin fala targhabu anhu kar ku kawar da kanku game da barin musuluncin nan sai abul aliya yake cewa wa alaikum ina horonku bis siratil mustaqim fa innahu islam akan ku yi ruko da as-sirat al-mustaqim tafarki daidaitacce فإنه الإسلام وأن تفرك شين مسلمتي أنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ياكا وأن حديثي حذيفة saboda bayani akan falalar musulunci cewa ba fa wanda zai samu alherin musulunci sai wanda ya rike musuluncin a hakikanin yadda yake wanda ya yi dama ya yi hagun ta wanda mutumin ya bar hanya shi yasa ya ce wa alaikum bis sirati ku yi ruko a kan mi a kan tafarki wanda yake almustaqim daidaitacce sannan mun karanta a cikin wannan hadisi akwai du'atun ala abwabi jahannam mutum ne zai rika kira yana ƙara yana kiran mutane amma kiran su yake zuwa ga ƙofofin wutar jahannam Allah kiyaye wanda wannan kuma yau ga sunan a hili ra'ayal aini ana gani karara mutum yana ambata wasu mutane da sunan ɗariƙa da sunan wane ne wanda sun ma wuce Allah kuma yana jin wai bautan Allah yake shi da kanshi in ya faɗi ya kai ya kawo sai ce dankali ashe ya san shi ma dan karatan ne Allah kiyaye kuma da sunan da sunan addini da sunan addini wallahi lokaci yayi na mutum musulmi ya falka ka san daga ina za ka ɗauki addinin ka wanda shine mafi tsadan al'amari a cikin rayuwarka al'amari ba addini ba kayan wasa bane ba da za ka bar shi a hannun kullu man habba wa dabba ƙazamtaccen mutumin da bai san inda shi ma sa gaba ba da zama to a hannun shi za ka rika talaqqi din za ka rushe addini wanda ba karamin kuskure bane ba duk harakokinka na rayuwa kana so ka samu abu mai kyau idan mota za ka hau kana so ka zaɓi wace kamfani ta fi kowace kyau idan tuwahi za ka sa kana so ka samu wanda yake bayyana zahi hatti sai ma ana taba ana ta a wannan bai da zafi wannan wane ne wannan koton ne san kursan saboda bai cutar da jiki to wajibi ne addinin ka ya zama to shi kake ba wannan kulawa ka ba shi kulawan da duk abin da za ka yi to tsadadden ne nagartaccen ne wanda ya huto daga bakin annabin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ga mutum kare wasa ya bar addini shi a hannun yan kamun iska ya zama to su suke dora ka akan abin da su suka ga dama wannan shine maganar da Abu Aliya yake yace fa innahu al-islam ku sani as-siratul mustaqim tafarki daidaitacce shine musulunci sai ce wala tataharrafu an sirat kar ku karkace wala tataharrafu kar ku karkace an sirat game da tafarki yaminan wa shimala dama hagum ga hanya nan totar a gabanka sai kai dama can can kai hagum can kai dama can kai hagum sai ka kar ku haka wa alaikum bi sunnati nabiyikum ina horonku akan ku yi riko da sunnan annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba wannan magana da magabata suke yi amma a yau ka duba da ake faman sai an raba mutane da manzon Allah an hada su da wani kamar a yau ake waɗannan maganganu kaga mutum ya ɗora mutane kawai labari ne zai rika baku na abin da shi ya ga dama da wasu mutane na daban ya bar ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu maganar magabata su Abubakar su Umar hiran su ma ba an shiga tashin wasu mutane daban da haka duk mutumin da zai yi musulunci in dai musulunci za kai wa alaikum bi sunnati nabiyikum ina horon ku kuyi riko da sunnar annabinku sai ce wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa ina mai muku kashedi game da waɗannan soye-soyen zukata bin son zuciya bid'o'i kirkirarrun abubuwa wanda mazalla ke cewa fa inna sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kagaggun su to haka kawai ya mai kafa kirkiro abu ya ce ku yi babu dalili ba qur'ani ba hadisi ba wani magabaci akai wannan wasiyar ta abu abu abul aliya wasiyoyi ne guda hudu wasiya ta farko al'amru bi ta'limil islami umarni akan cewa mutum musulmi ya koyi musulunci wajibi ne a gare ka karanci musulunci ka koye shi raf ka ba da lokaci isasshe saboda karanta addinin musulunci don ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a fuskan da ya kamata wasiya shi ta biyu asabatu alaihi mutum ya tabbata akan wannan musuluncin da yake yi kar ya zamanto ka yi riko da musulunci kuma ka shiga wani abu na daban shi ne ce fa'iza ta'allamtumuhu fala targabu anhu in kun karanci musuluncin to kar ku kauce mushi ku riƙa bin wasu hanyoyi na daban wasiya ta uku ya ce ma'arifatu siratil mustaqim ya yi wasici a kan karantan tafarki wanda yake daidaitacce a ina muka fahimci haka ya ce wa alaikum bis siratil mustaqim fa innahu islam ina muku horo akan karantan tafarki daidaitacce ya ce wannan shine musulunci kar ku karkace dama da hagu sai ku bar hanyar Allah subhanahu wataala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu sai ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili a lokacin da manzo zai karanta wa sahabbai wannan ayar sai da ya kurta musu a ƙasa bil misali yattabi'u al maqal at-ta'lim at-tamthili gashi nan a kwatanta maka a baka misali gashi a aikace mazalla ya yi kurtu ɗaya a tsakiya sai wasu kurtu dama da hagun ɗin wannan kurtun na tsakiya sai ya ce wannan kurtun da yake tsakiya ya ce haza siraɓullahi mustaqim wannan shine tafarkin Allah daidaitacce wa anna haza siraɓi mustaqiman fattabi'uhu ku bi shi sannan mazalla ke sai ke ce waɗannan kuma na dama da hagun ɗin nan su ko su ne asubul kankanan hanyoyi wanda asalinsu suna da alaƙa da musuluncin amma ba musuluncin bane ba sai a nuna maka cewa musuluncin ne alhali ba musuluncin bane ba shi ne ke cewa wala tattabi'u subula kar ku bi kankanan waɗannan hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili wannan hanyoyin sai su raba ka daga tafarkin Allah subhanahu wataala kenan wajibi ne akan mutum musulmi ya karanci addini kuma ya tsaya akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiya ta hudu at-tahziru min al-ahwa jan kunne da malam yayi akan kar mutun ya bi son zuciyar shi haka kawai abinda zuciyarka ta kitsa maka ka ya kamata ai kaza kawai sai ku naso shi ya kamata ai kaza sai ku naso shi wannan bai daga cikin tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna a tarkato a ce a sa kaza abu kaza ma a sa shi abu kaza ma a sa shi kaza ma iya da kyau ka bar wannan ka tsaya tsayin daka akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta ya'tiyaka al-yaqin sai malam Muhammad ibn Abdul Wahhab yake cewa ta'ammal kalama abul aliya yace ka lura da maganar abul aliya yace haza ma ajallu wannan maganar wace magana ta kai ta girma kaga wasiya akan abubuwa guda nawa guda hudu a karanci musulunci kar a karkace mushi kar a bi son zuciya a tsaya tsayin daka akan addinin yace wannan magana wace magana ta kai ta girma sai su yi hankali da al-ahwa bid'o'i da son zuciya yace allati man ittaba'aha faqad raghiba an islam wanda duk mutumin da ya bin son zuciya da bid'a da kirkirarrun abubuwa da fararru to wannan mutumin raghiba ya kauce an islam game da bin musulunci ya kama wani hanya nashi ko hanyar malamin shi ko hanyar wani wanda ya dora su amma na manzon Allah ya bar shi shi kuma duk inda za a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to wajibi ne a tsaya tsayin daka ya zama to irin na manzon Allah ne za a yi sallallahu alaihi wasallam malai ce wa tafsir al-islam bi sunna sannan kuma ka duba ka gani da ya fassara musuluncin nan da cewa ruji ani sunnati wal kitab su yi hankali kar su huta game da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kar su bar littafin Allah mai girma da buwaya a wancan lokaci yake jan hankalinsu ku tsaya tsayin daka akan sunna ku tsaya tsayin daka akan mi littafin Allah kar ku aikata ayyuka waɗanda suke na gehe gehe sai su raba ku da abin da yake littafin Allah da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malaka in ka fahimci wannan magana ka lura da ita yatabayyanu laka ma'ana qawluhu ta'ala zai bayyana a gare ka karara fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa iz qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijin shi yake ce mishi me kauya musulunta sallam al'amuranka ga Allah ya zamanto na Allah ne zaka bi yace wa qawluhu da inda Allah yake cewa wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya bani yahu aslim to shi ma annabi ibrahim yayi wasiyar wannan kalma zuwa ga iyan shi da jikokin shi shi Allah ce wa wasa biha Ibrahimu bani annabi Ibrahim yayi wasici game da wannan musulunci ga diyan shi wa Yaqubu sannan kuma yayi wasiya ga Yaqub ya bani yana ce musu ya ku iyana inna Allah astafa lakum ad-dina Allah ya zaban muku aka rike na farko fala tamutunna illa wa antum muslimun ya kai dana duk abinda za a kai a kawo a cikin rayuwa karka yarda ka rabu da addininka in ya samu wannan kimtsin da wannan tarbiyyar ko da ya bar ka ya tafi wani waje mutumin kirki ne saboda ya san cewa kidan shi ya damka a wata makaranta ta boko ya ji tsoron Allah akan haƙƙin ɗan shi karka salwantar da ladabin ɗanka karka salwantar da addinin ɗanka ka sani cewa iyanka su ne mafi tsadan kyauta da Allah ya maka wanda in sun gyaru idan ka zai kalla ya ji daɗi zuciyarka ta samu walwala babu kamar ɗiyanka kar ka ɗauki amanan ɗanka ka kai wa mutum wanda ka tabbatar da cewa addini ko ba iri ba ne ba kuskure ne ganganci ne bai kamata ba duk abin da Allah ya baka amana ce ɗan da Allah ya baka amana ce kuma Allah sai ya tambaye ka akan shi dukiyar da kake tsammanin ka mallaka zaka yi ana malaki cewa ya kai su babu irin jan hankalin da ba yi ba mutum ya ɗauki ɗan shi ya damka zuwa ga waɗannan mutanen idan kana jin cewa wani abu za su samu na duniya ka shi harakan mustaqbal abinir na Allah duk yadda za ku kurta abubuwa abinda Allah ya kadarta mini ya kadarta maka ya kadarta mana shine abinda za mu kai zuwa gare shi ka yi kowa hikima da tunani da azancin ya za a yi kaza za a yi kaza abinda Allah ya rubuta maka shine abinda za ka babu ku cin nasara cikin saba ma Allah kaga mutane kamar sai ka rasa hankali ina ai sai wallahi duniya na inda ba a mutuwa ba sama ba za ta zama ba duniya ko inda ba a mutuwa ba a tsuwa Allah ba ta zama an alamomi da wa'azi a gaban idan ka gashi nan kana gani duniyar na haƙira laysat bi shay wala kantacciya ce ba komai bace ba wane ya kankara mata haƙori ta wala kantar da shi wacce ta kankara mata ta walakantar da ita wani ya kai matakin kaza an yi ta kaza an zo inda ana ga cewa yanzu kawai duniya za a ce kuma Allah ya hukunta al'amarin shi wani irin wa'azi kake so a maka wanda ya wuce wannan to amma rihi ne akan zuciyar dan adam Allah kiyaye idan Allah ya mushi wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha haka Allah ya cikin littafin yace akwai rihin da aka ba zuciyar dan adam kowace irin aya zai gani wala ba zai imani shi daga kawai gaba ɗaya ma rayuwar ya taƙaita akan wannan in ba wannan aka yi ba to ai ba wani abin da za a samu karatun ba Allah kiyaye amana ce kaga dai Allah ya aikato wani annabi badaɗe khalilullahi annabi Ibrahim ya sa iyayen shi gaba yana cewa inna Allah astafa lakum ad-dina Allah ya zaɓar muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku sake ku mutu sai kuna musulmai daga duk abin da zai sa dan ka ya fantsare wa Allah ka nisance shi ka nisance shi ko da karatun ne zai kaga a ga burus ya samu amma akwai matsala yana iya barin musulunci shi to sai a haƙura me za a da ita ba ta da amfani ya tafi neman karatun duniya ya komo yana gadda musulmi da musulmi ba ai ditte ne kawai musulmi ma tsauran ra'ayi ne gare shi wani an gama cin an gama ya kai an rubuta shi har a cikin zuciyar shi ko kuma la'alla ma ya komo ai ta fama da shi akan sallah akwai da yawa mutum wanda da girman shi ma zai tafi kasashen turai inda kuma fefe sallah saboda dukkan jawin da bayya shajja'a ka kamar yanayin da bayya kara maka karfin gwiwa akan bin Allah akwai matsala cikin shi kana zaune a kasar kasashen musulmai kasar ka musulma garin ku musulmai ana ta ayyuka addini da izinin Allah sai ka ga hannunka kai ma a ciki kuma in ma bi tsariƙatin mubashira au bi tsariƙa gai mubashira wannan alherin sai ya isa zuwa gare ka amma sai zama to ka kulle hannun mutanen da ban da duniya ba abin da suke tunawa iya tunanin su duniya kawai kaga yau da gobe sai sun tasiri a kanka Allah kiyaye fala tamutunna illa wa antum muslimun wa qawluhu ta'ala wa man yarghabu kaga duk mutumin da ya kawar da kai ya bar millata ibrahim tafarkin annabi ibrahim Allah ke cewa babu wanda zai yi wannan an millata ibrahim illa man safiha nafsahu babu wanda zai bar tafarkin annabi ibrahim na kayanta Allah da bin musulunci sai mutumin da ya wawantar da kanshi shi da kanshi mai da kanshi da kanshi wawa kenan barin musulunci da barin addini wawanci ne illa man safiha nafsahu da haka mutum ya yi riko da addinin shi addinu ra'sul mali shi addini shine jarinka babu wani abin da ke kamacece ne da shi Allah gatar da mu mal yace wa ashbahi hadhihi al-usul al-kibari yace da makamantan waɗannan asalillika waɗanda suke masu girma allati hiya aslul usuli wanda sune asalin gimshikin da ya kamata a gina mutane akai su karanta musulunci tsaya akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannasu anha fi ghaflatin yace amma ka duba ga mutane suka rakkana game da bin wannan abin da yake asalin mai girma musulunci wanda shine abin da zai datar da kai a nan duniya da gobe kiyama amma sai ga mutane jiya sun kawar da kai yana gama musulunci ma kawai wani abu ne kamar na bayan da za a yi malgire bayan da zai yi saboda ya faɗo a cikin mutane musulmai la'alla kuna makamancin wannan Allah kiyaye karkarab kana game da abin da yake musulunci musuluncinka shi ne abin da za ka ɗaga za ka yi kafafa da shi umar ibn khattab yake cewa mu mutane ne waɗanda ba kowa ba sai Allah ya ɗaga mu a dalilin musulunci yace dirran da muka nemi ɗaukaka a cikin wani abin da ba musulunci ba Allah sai ya kaskantar da mu kuma wannan haka ne duk wata ɗaukakar da laysat marbutatun bid-dini duk abin da za ka samu na ɗaukaka wanda bai da alaƙa da addini wallah ƙarshen shi kaskanta ne kaskanta ne da walaƙanta ƙarshen shi ka tsaya tsayin daka akan abin da yake addini ne karkar kana kaga ana yake cewa wan nasu anha fi ghaflatin Allah ya ce iqtaraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum ko aka Allah ce hisabinsu ya kusa wa'adinsu ya kusa yanzu ka duba duka shekara da wata ake duka shekara nawa daga inda ka kai shekara hamsin da wasu abubuwa kai da kanka za ka riƙa ji a jikinka cewa kai akwai wani abin da ke jiranka akwai wani abin da ke jiranka mine ne mutuwa kuma dole mutuwa za ka mutuwa za ka wanzan haike roƙon Allah cewa wa an urar da ila arzal umar Allah karka kai ni zuwa ga wannan shekarun na ƙarshe wanda kai da kanka ma ka rasa ma me kake yi duniya a amaru ummati ma bai da 60 da wasu 70 manzala yake cewa shekarun al'ummata tsakanin shekara 60 a amaru ummati ma bai da a 60 wasu 70 ko shekara 60 ko shekara 70 kaɗan ne suke wuce wannan yanzu ka samu dattijo ɗan shekara 70 sai da Allah a cikin anguwa masu wuce mutum ɗaya ko mutum biyu ba ina sauran abokai suka yi samar suka tare duka sun mutu to kai ma generation ɗinka haka ne ana ta yi an jawa ne ana ta yi an jawa ne ana ta yi an jawa ce haka inda za a kai shekara 60 shekara 70 shekara 80 a cikin wannan dufu'ar sai ga ta bai wuce mutum kaza ba mutum kaza ko kuma rika ce ai iya da wani aboki daya a can wajen birni shi kadai ya saura daga shi sai wani ko daga ita sai wacce an kare kuma kai ma nan za ka ni ma nan zan in Allah maka tsawon kwanakin ba haka mutum ya tsaya kar da duniya ta ruɗe ka ta ruɗi da yawa ta kai su kuma ta baro su ta kar mutum ya zama to ya ruɗu da ita Allah subhanahu wataala ya ja hankalin mu cewa wannan rayuwar ruɗu ce idan ana abin sai ka kaman da gaske kwatsam daga ka zo ka mutu magana da ya kare sai labari kawai sai labari kawai labarin ma kuma a kai matakin da babu mai ba da labarin ba babu an ƙari an yi rigin kowa ya ta Allah mana taufiki Allah ke cewa ma ya atihin min zikirin min rabbi babu wani abu na jan hankali da faɗakarwa da tunatarwa daga ubangiji wanda bai zo musu ba amma dai kawai ko ana cikin rafkana shi ma dai ce wannan su an hasi ghaflatin za ka samu mutane a ɗimauce a cikin rafkanwa ya ce wa bi ma'arifatihi a dalilin sanin waɗannan abubuwan da za ka yi ya tabayyanu ma'anar ahadis fi hadal ba wa amsaliha zai bayyana a gare ka ƙara ma'anar hadisin huzaifa wanda aka a cikin wannan babin sannan kuma da makamantan hadisan huzaifa sannan ke wa ammal insanu ladhi yaqra'uha wa ashbahiha wa huwa aminun mutma'in kaga dukkan mutum wanda zai karanta irin waɗannan hadisai da makamantansu wa huwa aminun mu'ma'innun bi annaha la tanaluhu amin yana cikin amintuwa mu'ma'innun yana cikin nutsuwa annaha la tanaluhu cewa waɗannan fitintunun da ake magana ai ni duk ba da ni ake ba yace kaga duk mutumin da ya zamanto haka yake wa yazunnuha fi qaumin kanu fabadu ya kasance ne akan wasu mutane wanda suka kasance a da yanzu Allah ya ɗaiɗaitar da su ya halatar da su Allah ya ce afa aminu makarallah wai shin ɗan adam yana amintuwa ne game da kamun Allah ka sani wa fala ya amanu makarallah illa alqawmul khasirun babu wanda yake amintuwa da kamun Allah da kullin Allah in ba mutane waɗanda suka kasance a sararru ba idan ana ba da labarin kaza sai ka a ai kuskure ne shi yayi idan ka ba da labarin kaza sai ga ai inda yayi kaza da kaza bai faru ba idan ka ba da labarin kaza sai ga ai inda a ce ya hau mataki kaza ko kuma irin matakaiya da muka ɗauka mu yanzu muke sama inda ya hau wannan abin da bai same shi ba alhali ba haka nan bane kamun Allah fala ya'malu makar Allah babu wanda zai amuntu game da kamun Allah illa alqawmul khasirun sai waɗanda suka kasance sun asararru ne tabaku ne Allah Allah kare mu da shi malaci wa ali bin mas'ud radiyallahu anhu qala khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khattan abdullah ibn mas'ud yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana kurtu khattan kurtu ne kankanan hanyoyi sai ce ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi akan kowane kurtun nan da yake dama da hagun akwai wani shaytan yana nan yana kira akai صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يغسيا karara abu ya bayyana a yau a hili ka nuna rishin yardanka game da abin da yake aikatawa kar ka nuna mashi goyon baya ko ana tare idan harakan duniya za ku yi harakan duniya ku daban wannan ko da kafuri ana harakan duniya amma harakan addini to wani abu ne wanda yake ba a taba shi yanzu za ka samu wasu daga cikin sufaye mabiya ɗari su mutu suna bayyana wasu abubuwa yanzu ka duba ƙarshe-ƙarshen da wani bidiyo da wani ya tsaya gaban kabarin shehu gibrima yake kai kuka zuwa ga cewa ai najeriya ta rikice an cire tallafin mai mai ya yi tsada abubuwa kaza ya yi kaza mutane sun shiga cikin wani irin yanayi dama ku kuke taimaka mana ku kawo mana ɗauki haka yake faɗi ana ɗaukar shi a bidiyo ina musulunci yake anan me ya bambance shi da su abu jahal da suke kiran kuban bai da bambanci bai da bambanci bal hasali la Allah in ba hankali ma sai sun bar shi a tauhidur rububiyya saboda su zuwa tauhidur rububiyya Allah ya tabbatar da haka amma waɗannan da kake gani wanda ya san haƙiƙanin wannan hanyar da yadda take kuma ya imani da ita wallahi su Abu Jahl sun yi imani babu shakka akan wannan dole ne ka zama bawan Allah duk abin da Allah ne yake yi karka jingina shi zuwa da wani to kaga za ka samu irin waɗannan abubuwa subul kuma ana kira kuma sai a nuna maka wasu soyayyar manzo Allah ce kamar take ta wata hanya abin da shine manzo Allah ya kare rayuwar shi kaf sai na faɗa da shi kuma ka nuna cewa wai kana son manzon Allah ne balin da ma cewa kalimatu haqqin ne urida bihal batil kawai ka fake bayan wannan saboda ka baje irin naka shirka da irin abubuwa na bid'o'i da batar da mutane Allah kare wajibi ne mutum ya bude idan shi a irin wannan yanayi da ake ciki ala hadhihi subul ala kulli sabilin minha shaytanu yad'u ilayhi akan kowace hanya zaka samu shaydan yana kiran mutane akan cewa ku bi ba ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam tahqiqan kamilan dole ne ka ba da tabbaci game da abin da manzalla ya zo da shi da tabbatar da shi tabbatarwa na gaba daya abu na biyu tarku mu'aradati ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam bi shubhat kar ka bar abin da manzalla ya zo da shi ka rika mu'arada abin ta hanyar yada shubuhohi a yada maka shubuhohi a raba ka da manzo Allah a saka wata hanya ta daban to wannan shine abin da maliki ambatawa a nan abdullahi ibn mas'ud Allah kare da gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi ya musu kurtu yake ce musu wannan shine tafarkin Allah sannan waɗannan kurtu kurtu daban-daban tafarkin shaytan ne kuma akan kowane kurtu akwai wani shaytani yana tsaye na kiran mutane akan cewa ku zo ku bi wannan tafarkin wannan duka bayani manzala yake mana saboda kar mu bar tafarkin dini kar da wani ya zo maka da rigan musulunci alhali da yake cewa kura ce da fatan ne ko kare da fata akuya amma ka dodorido kamar musuluncin ne amma alhali ba shi bane ba duka mazalla yayi wannan bayanin saboda kar wani mutum ya bace bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wasallam wannan malike cewa wa qara'a sai mazalla ya karanta bayan ya gama wannan kurtun sai ce wa anna hadha sirati wa anna hadha kuma lalle wannan wannan kurtun nahari da aka yi na tsakiya sirati wannan shine tafarki na fattabi'uhu ku bi shi wa la tattabi'u subula kar ku bi kankanan hanyoyi na gemin damar hagukin nan in kuka bi su za su yi da ku za su batar da ku game da tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abin da malam ya kulla a cikin wannan babi cewa musulunci iya da falala amma fallar tana taƙaita ne akan wanda ya tsaya a addinin na gaske ba ƙare-ƙare ba dama ko hagu bala ce babu ma ja a fi gurbatil islam wa fadlil guraba babi wanda zai magana akan falalar akan ma ja a fi gurbatil islam ba kunta da musulunci yake ciki ba ba ko ba ne ba amma yana cikin bakunta saboda ɗan kaɗan ne a cikin mutane walakin na aksarar nasi la ya alamuna wa in tuɗi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah mafi yawanci sun buga gehe to za ka samu musuluncin duk da irin shekarun da yake da amma kuma yana cikin bakunta saboda za a bayyana wani abun ma a yau wani ya nuna cewa ai wannan abun kwata-kwata ba musulunci bane ba alhali shi ne bai san musuluncin bane wannan abin da aka ambata shi ne hakikalin musulunci sannan wa fadlil ghuraba da falalar da waɗannan waɗanda suke cikin musuluncin da yake cikin bakuntan nan suke da wace irin falala suke da idan ka ce gurba gurbatul islam shine abubuwa da za su zo su faru musuluncin ma ya zamanto kamar wani abu bako sannan akwai al-ghurbatul mutlaqa wa hadhihi takunu fi akhir az-zaman ba'da khuruj ad-dajjal bayan dujal ya mutu annabi isa ya tabko ya ajuju da ma'ajuju sun zo da sauransu a bayan kashe dajjal Allah zai aiko da wata iska sai ta amshiran dukkan wani mumuni namiji ko mace fala yabqa ala zahril ardi man yaqulu Allah Allah sai a wayi gari kafin duniya babu wani mutum mai cewa Allah a ban kasa gaba daya duk wani wanda zai ce Allah Allah ya amshiran shi fa inda izin a wannan lokacin yakunu al-islamu ghariban musulunci zai zamanto a cikin ne bakunta wannan al-ghurbatul mutlaqa sannan kuma akwai al-ghurbatul muqayyada wanda zai kuma tana takaituwa ne game da kowace al'umma da irin rishin karantar addinin da yake cikin su in aka karanta addinin sai su ce a wannan wani abu ne wanda yake bako alhali shine asalin addinin malai ce wa qaulullahi ta'ala fadar Allah mai girma da buwaya falaula kana min al-quruni min qablikum yake cewa ai bai kasantu ba a cikin karni karni da suka gabace ku ulu baqiyatin wasu mutane ɗan kaɗan waɗanda yana hauna an fasadi za su yi hani akan banna a ban ƙasa illa qalilan mimman an jaina minhu sai ɗan kaɗan waɗanda muka tsiratar da su daga cikin mutanen gaba ɗaya falaula kana min alquruni ay ma kana min alquruni min qablikum man yanha an fasadi a waɗanda suka gabace ku ba a samu ba waɗanda suke hani a kan fanna sai mutane 'yan kaɗan ulubakayya wasu 'yan mutane tsiraru 'yan kaɗan wanda za su tsaya tsayin daka suna faɗa da akan abin da yake kai ba daidai ba ne mutane 'yan kaɗan wanda wannan gurba kaga ko a yau ana samun ta kira zuwa ga musulunci kira zuwa ga addini lahiyayye irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma har a yau abin nuna wani kana fama kana kira ana maka sunaye kala kala ana naffara maka mutane ana tuhumanka da rashin son manzo Allah ana tuhumanka da kaza wannan iya daga cikin gurbatul islam ba kuntar da musulunci zai tsinci kanshi a ciki da ma'abuta musulunci shi Allah ya ce fa laula kana min alquruni min qablikum ai bai kasantu ba a cikin karnin da ya gabace ku ba a samu wani kaso wanda yake hali akan banna ulu baqiyatin in banda wasu ɗan tsiraru wanda yana hauna an fasadi suna hani akan banna fil ardi aban kasa yace illa qalilan mimman anjayna minhum sai kadan daga cikin waɗanda Allah ya tsiratar da su da zaman to suna umarni da aiki alheri suna hani akan mumuna wanda wannan kuma shine izza al'umma al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar ku rika umarni da aiki alheri duk inda kuke a cikin abakanka ne a cikin fada kace a cikin kasuwarka ne a cikin aikinka ne duk inda kaga wata dama ta bada na ka umurci mutane akan kyakkyawa ka hana su akan mummuna kar ka bar wannan damar ta kubci wannan umarni da ake alheri da hali akan mummuna iya daga cikin mafi tsadan aiki da dan adam zai dora ba kan shi zaman to nagartacce a wajen Allah subhanahu wataala kada ka zaman to a ai shi ya ga dama yi a gurgudan hali Allah baka dama yi bayani liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina la'alla kuma kaga Allah ya sama kalmar da zaka yi amfani mutum ɗaya ɗauke ta aiki da ita kai a riba kake saboda duk alherin da zai aikata a dalilin wannan faɗakar wanda kai kai kuma kana da kamasho na aikin alheri ila yawmil qiyama wannan alheri kai wannan alherin ka mutu amma kwantin ka hadin zulada yana zuwa a dalilin ayyuka alheri umurni da aikin alheri hali akan mumuna tun daga cikin gidanka ka tsaya tsayin da ka dora su akan daidai ka rika umurtar su da abubuwa alheri abubuwan suke na ba daidai ba hankali ka rika jan hankalin su kana hana kana bayani kana nasiha har ya zama to ka musu bayanin da za su samu gamsuwa a cikin zukatansu in suka bari duk abin da za su aikata na alheri kada ka mashi na alheri ulu baqiya ya daga cikin aikin alheri mutum ya zama to yana umarni da aikin alheri yana hali akan mummuna bale ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba abu huraira allah ƙarin ra gare shi yake cewa idan aka ce marfu'an ana ne ya ɗaga shi zuwa ga manzalla kenan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bada al-islamu ghariban shine ma'anar marfu'an kenan musulunci ya fara a matsayin bako wasa ya'udu ghariban kuma zai tsinci kanshi a cikin halin bakunta kama bada'a kamar yadda ya fara nan faduba lil ghuraba aljanna ko kuma kace wata itaciya ko ka ce dacewa shine duba ya tabbata lil guraba'i ga waɗannan ƴan kaɗankin mutanen da suke cikin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan gurbatul islam wani abu ne wanda yake a hili wanda daga cikin sabbai yake cewa za a wayi gari mutane idan suka yi ruko da bid'a ta samu gindin zama in ka zo da sunna sai a ce wannan sunnar bid'a ce wattan bid'ar da aka kirkira saboda an jima ana sai a ce ita ce sunna a ce abu kaza ai addini ne hali babu dalili amma kuma ga abu kaza addinin ne saboda ku ba ku san shi ba sai ku ce ai wannan kwata kwata ba addini bane ko kuma bid'a ne ko makamancin wannan mazalla ce fa uba lil ghuraba ma dalla da waɗannan mutane ɗan tsiraru waɗanda suke cikin wannan addinin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce shi akan yayi gargadi yace ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir ka tashi kai gargadi ka ja hankali ka musu wa'azi ka musu tunatarwa wannan haka ya tashi ya fara ana cikin tahiyya Abubakar ya imani bayan Khadija Bilal ya imani Aliyu ya imani wane ya imani wane ya imani manzara salatul aka tambaye shi cewa man ma'aka ala hadha al-amr waye tare da kai a cikin wannan amarin na addini qala hurrun wa abd yace akwai bayi akwai iya wanda su suka bi ake ta tahiyya ake ta gogurmaya to wannan addinin haka ya fara a hankali a cikin garin makka to haka za a zo a waye gari ka samu gari su kutum da guda waɗanda suke kan daidai ɗin al'ummar garin gaba ɗaya suna faɗa da su mi za a yi fasbiru a yi haƙuri a jure a tsaya abin da yake gaskiya ne to sai dai ranka ya huta amma ka tsaya akan wannan abin da yake gaskiya ne saboda ko da baka tsaya ba ran naka zama zai ba zai zama ba shine Khalid ibn al-Walid lokacin da yazo mutuwa yake cewa babu wani sarkakiya da inda ake tallar rai a dalilin addini sai inda bai ba kutsa ba Khalid ibn al-Walid shine idan ya ga yaki yana nema ya kawo gardama zai yi kukan kura ya ƙure ya samu kwamandan kahuran gaba ɗaya idan ya kashe shi daga lokacin in yi wani ƙara ya kabbara magana ta rike ta ƙari zai shiga ya yi rintsi duk irin sukan da za mu shiga zai yi ya ce wallahi ba inda ban shiga ba ya ce amma Allah bai kadarta ne shahada a wannan hili ya shi ne ke ta fa ha ana amutu kama ya mutu ba'ir yake ta gani zan mutu zan yi mutuwa gida yake cewa la namat a'yunal jubana yace Allah hana idon matsoraci barci kaga dai in ma tsoro in ma menene ya kutsa ya kutsa ya kutsa amma mutuwa ba ta zo ba nan kuma mutuwa ce Allah ya rubuta ta ga dirrayayye gashi nan zai mutu kenan ka tsaya tsaye Sheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah yake cewa yace wal amal islamu ada ghariban yace yau in ka tsoka zaka samu musulunci ya kuma a matsayin a matsayin bako yace laukana laukana allazina yad'una al-islam koda ya kasance wanda suke da'awar musuluncin nan yablughuna al-milyar a ce sun kai misali mutum miliyar daya au aksar ko sama da haka yace amma in ka tara su gaba ɗaya ka dube su lakin al-islam as-sahih in nagartaccen musulunci irin na manzon Allah sai ce zaka same shi gharibun bainal ladina yad'una al-islam zaka samu shi musuluncin lahiyayye irin na manzalla a tsakanin masu da'an musuluncin ma dan kaɗan ne ana kuma ta tsangwamar shi haka za ka duba haka kuma za ka samu da haka fal muslimu as-sahihu gharibun bayna alladhina yad'un al-islam duk mutumin da yake musulunci lahiyayye za ka same shi kamar matsayin bako ne a cikin al'ummar da yake rayuwa a cikin da sai a rika cewa wani ka cika tsanani zahin ka yayi yawa so ake kai ni waddu law tudhimu fayudhimu kai ma ka sassafta a zo bid'o'in nan ai ta shahwa da kai ayyukan shirkan nan ai ta shahwa da kai Allah kiyaye Allah kiyaye malai ce lakin al-ibrata bil haqiqati yace abun lura ga musulunci shine haƙiƙanin musulunci wani musulunci ne kake yi fal muslimuna alladhina ala mithli ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yace qaliluna ghuraba waɗanda suke kan irin na manzo Allah yace wallahi ɗan kadan ne ɗan kadan ne kuma a tsakanin mutane abun tsangwama ne abun nuna wani haka mutum ya tsaya tsayin daka akan abin da yake addini ne shine manzo Allah yake cewa bada al-islamu ghariban wasa ya'udu ghariban sai ce fatuba lil ghuraba aljanna ko kace wata itaciya a cikin aljanna ta tabbata ga waɗannan ƴan tsiraru ƴan kaɗan ɗin nan idan ka ce icce ya tabbata a gare ka a gidan aljanna yake icce ina yake shi a aljanna yake ko to aka ce iccen naka ne kenan kai ba sai ka shige shi ne za ka zuwa da wannan malik ce rawahu ahmad min hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu yace wa fihi wa man al-ghuraba aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam su waye al-ghuraba qala an-nuzaa'u min al-qaba'il yace dede ko da zasu cicciro za su ciro daga cikin kabilu mutum zai iya barin ko da kabila shi ce saboda bi addini lahiyi lokacin da manzo Allah ya da awami aka ce ya raba uwaye da iyansu ya raba kaza ya raba kaza ya raba kaza an-nuzaa'u min al-qaba'il ko da zaka rabu da waɗanda kake gafamin kake kabila kace saboda Allah to wannan su ne al-ghuraba a wata riwaya yake cewa al-ghuraba saboda zaka samu wani mutum fami shi zaka hana shi bauta wa Allah wani reniyo ma za a yi na fami gaba daya a ce to daga yau an hana an hana ni da kai aka kuku sani ubangijin da ya halicce ni ya sa ni buku da ikon da zaka hana ni al-ghuraba allazina yuslihuna idza fasada an-nas su ne waɗanda suke gyara abubuwa ko suke nagartuwa a lokacin da mutane suka lalace za ka suna ta ƙoƙarin duk abin da za su suna kafa kafa mi manzan Allah yi cinikayya ne mu'amala ce kai kawo ne harakan wane ne duk abin da za su kai su kawo suna ƙoƙarin yaya manzan Allah yi ba da a ai yanzu kowa ma haka yake ana faɗin haka ko sai a ce wata haraka ai kowa ma haka yake to dan kowa yana yi ba dalili bane ba مالك وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس wanda suke gyara abin da mutane suka bata min sunnati daga tafarki na waɗanda suna algura ba Allah sanya mu a cikin su nan ya kamata insha Allah ta'ala mu daga sai mu tashi hadisin Abu Umama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا